أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى أسرارك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجاءه قومه يهرؤون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد وجاءه قوم يهرؤون إليه Ubangiji yana ba annabi labari yana ba mu labari cewa mutanen annabi ludu kafiran nan wanda suka zo wajen samari baki sai suka zo suna sauri suna gaggawa an samu bakin samari kyawawa za a yi liwadi da su wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'ati kuma an riga an sani dama aikin su ne tuntuni aika da miyagun ayyuka irin waɗannan na liwadi na yazo shigo musulunta an sani dama aikinsu ne aikata miyagun ayyuka to zo nan kusa baka jin hausa ka haka ta hannunka ka ce la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da ka faɗa cikin translation na wannan larabci da muka yi manansa kaya da tun daga zuciya har baki Allah shi kadai ne shi ya komi shi ya kowa shi ne ubangijin komi da komai shi ne mai mallakan komi kuma shi ne ya aiko annabi Muhammad da wannan addini sallallahu alaihi wasallama kuma ka ce ka tabbata Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne yadda Allah ya halici kowane jinjiri a cikin uwarsa ya jefa masa rai ba uban jinjirin ne yake sa masa rai ba haka Allah ya halicci wannan babban mutum a cikin Maryamu ya jefa masa rai Allah ba uban kowa bane ubangijin kowa ne yadda Allah ya yi mu da uwa da uba ya yi Adam ba uwa ba uba ya yi Hawwa'u da uba ba uwa haka ya yi Isa yana da uwa ba shi da uba.
And also, God did not beget any son. What you have said is that from your own heart down to your tongue, that God is one. Prophet Muhammad is Allah's apostle. And Jesus Christ, the greatest Son of God, He, God has created Him as He has created everyone. And He has infused His own soul into you know, the womb of His mother, that Mary, as He used to infuse the soul of any creature in the womb of His own mother. God did not beget anyone, God is the creator of anyone. And He is.
وجاءه قوم يهرؤون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات آه mutanen annabi lutu sai suka zo suna gaggawa zuwa ga waɗannan samari wa min qablu kamun samarin nan su zo dama aikin su ne kanu sun zamo ya amaluna sayyiati suna aikata miyagun ayyuka na liwaɗin nan wato hawan maza ta dubura din nan sun riga sun saba da wannan qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum annabi lutu sai yace haba jama'a haba jama'a ga ƴaƴana mata ai sun fi tsarkaka gare ku wato ba yana nufin ƴaƴansa da ya haifa ba dukkan ƴaƴan matan gari ƴaƴansa ne tunda shi annabi ne annabi uban kowa ne a ƙasa yana nufin matansu kamar yadda wata aya take fassara wannan wuri tana ce atatuna dhukrana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum shine banati din wato kamar dai ka gamu da dattijo ya gamu da wani saurayi mai mata biyu ba shine uban matansa ba ce gidan lahiya ya ƴaƴan nan nawa ya jikokin nan nawa don ya jawo hankalinsa ya nuna shi ma surukinsa ne ya ƴaƴan nan nawa ya jikokin nan nawa ba wai na nufin wato su kama ƴaƴansa su yi lalata da su bane a abin da ya guda kenan ai kuma ƴaƴansa ba za su ishi gari gaba ɗaya ba saboda haka matan waɗannan kafiran ƴaƴansa ne a matsayinsa na annabin wannan al'umma banati ƴaƴana mata da kuke aure da su a gari ai sun fi Allah bai shirya maza don a yi jima'i da su ba, a'a, ya shirya mata ne musamman don a yi jima'i da su, saboda haka Allah yake cewa wata zaruna ma a tatuna zukura na min al'alabi abin mamaki. Yaya mutum zai kama namiji ɗan uwansa ya ce zai jima'i da shi wanda ba a shirya haka ba tuntuni babu wurin yin haka din a jikinsa sai dai wani ramin fudda kashi. A tatuna zukura na min al'alabi وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم kuma ku bar abin da Allah ya halitta muku a jikin matanku wanda an shirya abin musamman don wannan abin wanda su gonaki ne wanda an shirya don a yi shuka a wurin ajiye shuka inda babu babu ƙasa kar ku yi haka wa min qablu kanu ya'malu sayyi'at qala ya qawmi ha'ula'i banati hunna haru lakum fattaqullaha wa la tufzuni fi dhayfi don Allah ku koma wajen matan ku ƴaƴan nan nawa abinda kuke zo duk ku yi da su su ne aka shirya yin wannan do aka shirya musu wannan abin ba a shirya a jikin maza ba don Allah ku ji tsoron Allah wala tukzuni kada ku kunyata ni bi zaifi game da waɗannan bakin nan nawa dan Allah kada ku ci min mutunci kada ku kunyata ni wajen bakin nan nawa alaysa minkum rajulun rashid Allah cikin ku nan duk ba wani mai hankali wanda zan yi magana da shi ya taimake ni a kanku a cikin ku nan duk ba wani mai hankali wanda zai taimaka mini ya baku hakuri ku koma wajen matan ku ku bar min baki na alaysa minkum rajulun rashid قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قالوا سيكافرن نمسك شيء مسا قد علمت ما لنا في بناتك من حاجة من حق وتو من حاجتي kai ai ka riga ka san dama yanzu mun daina maganar harkan mata ba mu da wata bukata game da mata kuma kai kan kai ka san abin da muke nufi ka san abin da muke nufi ba mata muke nufi ba maza muke nema ba mata ba kai ka riga ka san ka ba ruwan mu da mata wa innaka kai la ta'lam wallahi ka san ma zuri da abin da muke nufi maza muke nufi ba mata ba
قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد قال لو أن لي بكم قوة نوابي إلى ركن شديد قال سي النبي لوط يدامو ينون داموا yana cewa lau anna li bikum quwwatan wallahi da ina da wani karfi a garin nan wanda zan yi kururuwa mutanen nan su zo su taimaka mini da nayi an kawo mini gudunmawa wani karfi wanda zai zo taimake ni aw awi ila rukunin shadid ko kuma in kirawo ina da wasu dangi masu ƙarfi in kirawo su zo su taimaka mini da na yi
قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب to duk wannan gwagwarmaya da ake yi annabi ludu bai gane mala'iku ne ba yana tsammanin mutane ne samari kyawawa sai suka fito masa a fili da suka ga damuwarsa har yana cewa yo Allah ina zan samu wani dangi mai karfi wanda zai zo ya taimaka mini ina zan samu wani karfi to sai Allah ya kawo karfin suka ce ai ludu kana da karfi mu mala'iku ne ba mutane bane inna mu rusulu rabbika manzannin ubangijinka ne mu ne karfinka faɗa masna a ayyunahum fa zuqu wa zabi wa nuzur daga nan sai sai malaiku suka fiffesa wa idan kafiran nan tofi sai suka suka makance tun daga tun daga nan aka soma da su inna rusul rabbik lan yasilu ilayka ba su da iko su isa wajenka fasri bi alika bi qittin min al-layl zamu baka shawara a daren yau ka gayyaci dukkan iyalanka da 'ya'yanka da duk wanda suka musulunta ko da yake ubangiji ya gaya mana wanda suka musuluntan ba su da yawa kamar yadda yace nuhu wa ma amana mahu illa qalil nan ma da yace qala fa ma khalbukum ayyuha mursalun قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين جدا دي كوين مسلمي دقلين قبار جدا دي كوين مسلمي شكنا جمنا قيا مكا يود الدري da kai da iyalanka banda matarka kafiran nan da kai da iyalanka da dukkan musulmi ku fita ku bar garin nan shikenan suka fita suka yi nesa da garin wajen kawan kusan mil arba'in yaushe yaushe za mu kifar da garin ne yaushe sai aka ce da asuba sai sai annabi lude ce ni na son abin da ya fi aka sauri ina son a yi da gaggawa suka ce ba ludu alaysa subu bi qarib shi asubahin mu ai kusa ne asubahin ba kusa bane ai kusa ne
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل فلما جاء أمرنا جعلنا آليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل da lokacin halakar da su ɗin ya yi a subahin ɗin ta yi to sai ya fita aka ce a cikin suratul hijja aka ce wata bi adbaran dukkan mutanen naka ka sa su a gaba kai ka bi bayan su ka sa su a gaba ka ce wala yatiyinkum ahadun kar kowa ya waiwaya kar kowa ya waiwaya falamma ja'a amruna ja'alna ali wala yatiyinkum ahadun lamratak inna musibu وجاءه قوم يهرؤون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله لا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد ku fita tare da jama'anka da iyalanka ku bar garin nan kar kowa ya waiwaya daga cikinku wala yazun minkum ahadun illa imra'ataka sai dai matarka to anan an yi khilafa aka ce to ita matar ta fita tare da su ne da yake an hana waiwaye ta waiwaya ta halaka ko kuma a tun da wuri ba a tafi da su bane to duk dai yadda aka yi dai ta halaka illa imra'ataka qaddarnaha min al-ghabirin Allah ya sanya ta daga cikin wanda suka hallaka to shi ganan wala tuninkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum domin yadda lamarin yake matarka abin da zai samu kafiran garin nan zai same su ne tare da ita tana daga cikin kafirai inna mau'idu musubhu alƙawarin da aka yi na harkar da su dai asubahi ne alaysa subu bi qarib asubahin kuma kusa ne zai zo falamma ja amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijjil lokacin azabar da yayi asubahi din kenan yayi su kuwa wannan sun fita sun bar gari to da suka bar gari sai aka cicciko garin garukan guda biyar ne duk gabaki da aka daga sama sai da suka je can aka yi can kusa da sama har ma aka ce mala'ikun sama suna jin kukan tarar zakara na wannan garin amma wanda yake bacci bai ji komi ba ba wanda ya girgiza don ɗauko garin aka ɗauke su a hankali sai aka sama sai aka kifar da su cap cikin wuta aka kifar da garin dama ai haka suke yi suna kifar da mutane ne aikimar da mutane suke yi filalata da su ko dama aljaza'u min jinsil amal kullun yadda kake yi Allah ya zo sakamako yadda kake haka zai saka maka sai aka ɗauke su sama aka kifar da su da yake suna kifar da mazaje aliha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijil bayan an kifar da su sai aka yi ta jifan su da duwatsu tsakonkwani konannu wato ƙasa ce wadda aka ƙona ta ta zama tsakuwa tsakuwar kuma ta zama ta wuta aka bi ana jifa aka aka bi su da jifa a cikin wutan ma aka yi musu hadirin hadirin wuta bayan an kifar da garin ko wayannan duwatsu idan Allah ya sa wani mutum ya yi tafiya ne yana wani gari ma to dutsen sa zai bi shi halakar da shi duk garin da yake a wannan lokacin duk inda suke an halakar da su an gama da su wa amtarna alaiha akan wannan gari sai muka yi musu hadirin hijaratan waɗansu tsakon kwani min sijilin na daga ƙonannen ƙonan taɓo.
منبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ممدود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وأن تكون كوني أجيري مكسوكر دسو أكنسو مسومة كما قوة تقوى أمت ألاما وند ذات بغا kowace tsakuwa an mata alamar wanda za ta buga kuma wannan alama za ta nuna wannan tsakuwa daga Allah take ba daga duniya ba ne mandudin musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min az-zalimin bi ba'id wannan alqariya ta annabi ludu ko wannan jama'a ta kafirai ta annabi ludu ba ta nesa da azzaluman garinka ai suna nan wa innakum latamurruna alayhim musbihin wa bil-layl afala taqilun ai kullun garin su kusa da garinka ne makka su mutan ai sun san garin kullun in za su je sham ai ba ta garin suke bi ba ai garin baya nesa da garin azzaluman azzaluman mutanen ka din nan wannan fassara kenan wa ma hiya min az-zalimin bi a wata fassara kuma irin wannan halakarwa yana kusa da kowane azzalimi in bai bar kafircinsa ba yana kusa da shi irin wannan halakarwa ainihin wayannan mutane na annabi ludu ba taɓa yin sabon Allah irin abin da suka yi ba kamun su su soma ba wanda ya soma su ne suka fara yi namiji dai ya hau namiji dan uwansa wai yana sha'awarsa ya bar mace to su mutanen annabi ludu su ne kawai suka kirkiro wannan kafirci kuma ko dabbobi ba sa yin wannan ko dabba ba za ka ga jaki ya yi jima'i da ɗan uwansa jaki namiji ba ko taure ba za ka ga yana jima'i da taure ɗan uwansa namiji ba ko rago ba dabba da take irin wannan duk mutumin da ya lalace ya zama yana liwaɗi wato yana yin jima'i a cikin duburan maza to ya lalace har ya fi dabbobi lalacewa kenan ya lalace har ya fi dabbobi lalacewa kenan saboda haka ne hukuncinsa musulunci mai yin liwaɗi hukuncinsa ya zama akwai hadisin da yake cewa man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi ludin faqtuluhu waqtulul maf'ula bih duk wanda kuka samu yana aikata aikin mutanen annabi ludu wato yana yin jima'i a duburan namiji dan uwansa ku kashe shi na saman ku kashe na ƙasan ma annabi ya ce a kashe na saman a kashe na ƙasan ma babu sharaɗin cewa ya taɓa yin aure ko bai taɓa yin aure ba ba kamar na zina bane na zina za a lura shi mutumin ya taɓa yin aure ai masa hukuncin wanda ya taɓa yin aure jiba kenan jefewa in bai taɓa yin aure ba ai masa hukuncin samari wanda ba taɓa yin aure ba amma liwaɗi kashewa kawai za a yi sannan wannan hadisi kenan a zamanin sannan abubakar khalid ibn walid inda aka tura shi zai shugabancin ƙasa ya rubuto takarda zuwa sai na abubakar khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga wani abu ya faru akwai wani namiji a wuri kaza ana jima'i da shi yadda ake jima'i da mata menene hukunci sai na abubakar sai ya kira taron sahabbai ga wasiƙa da Khalid bin Walid ga abin da yake faɗa cikin wasiƙar menene hukunci sai na Ali ya fara yin magana yace wannan abu wato wata al'ummar da ta fara yin wannan abu guda ɗaya ce ita ce al'ummar annabi ludu kuma kun ji yadda Allah ya yi da su wannan mummunan saƙo ne maganin wannan mai wannan abu a ƙona shi yadda aka ƙona mutanen annabi ludu to dai sai aka tabbatar da wannan shine hukuncin ƙonawa wato ijtihadi ya shigo kenan to waɗansu daga cikin sahabbai suka ce abin da za a yi wa mai liwaɗi a hau da shi sama wani bene ko wani dutse mai tsawo ko wata bisha mai tsawo a kama kafafunsa a jirkita kansa ya ƙasa a jefar da shi ƙasa a ta bin da duwatsu kuma ana duka domin haka qur'ani yace ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna ala hijaratan min sijil to wannan suka ce a'a tunda annabi ce faktuluhu waqtul maf'ula bihi ku kashe shi ku kashe wanda aka yi aikin ma da shi to a kashe kawai da takobi waɗansu ko suka ce a'a to tunda yake ilaji ne wato zakari ne aka sa a cikin wurin da ba a yadda a sa shi ba to ai masa hukuncin zina in ya taɓa yin aure a jefe shi in bai taɓa yin aure ba ai masa hukuncin samari to wannan abu dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da mutan da suka yi na muni mutanen al'ummata sai an samu irin wannan munin a cikin al'ummata yanzu mutane sun yawan ta faɗin cewa irin wannan abu yana faruwa wajen waɗansu musulmi to duk wanda irin wannan abu ya faru gare shi ya tuba wa Allah ya san fa Allah zai masa azaba mummuna zai fishi da shi abu ne wanda yake ana faɗin zina sai a kawo shirku tsafi shine ake kawowa kusa da zina a kawo kisan kai kusa da zina to kuma an tabbatar da liwaɗi ya fi zina muni a wurin Allah saboda haka musulmi su tuba wanda irin wannan abu yake faruwa wajen su su tuba su jefar da wannan abu na fishin Allah su komo wurin da Allah ya yarda nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum annishitum Allah ya ce na halitta muku mata ne don su zame muku gonakinku gonarka duk lokacin da kaga dama zaka je gonarka ba wanda zai ce a ai lokaci kaza ake zuwa gona kuma duk ta inda kake so zaka shiga gonarka manzo Allah yana ce ittaqul dubura wal haidata matan ku kam naku ne duk yadda kuke so ku yi da su sai dai a kiyaye lokacin haila a kiyaye dubura to an tabbatar da dai banda mazhaba guda ɗaya ta ta hanafiya dukkan mazhabu yadda za a yi musu hukunci ko dai hukuncin zina din a bambanta tsakanin wanda ya aure da wanda bai taɓa yin aure ba ko ga hukuncin kisa din kamar yadda hadisin da na fara karantawa ya faɗi sun tabbatar da wannan za a yi to amma hanafiya sun ce a ɗaure a ɗaure mutumin kada ya sake fitowa a ɗaure shi domin walla zani ya tiyani ha minkum fa azuhuma fa in taba wa aslaha fa aridu anhuma inna allaha kana tawwabar rahima to a ɗaure su ɗauri na har abada wannan hukunci na imam abu hanifa kenan shi a ganinsa tun da waɗansu ji akwai hadisin kisa wasu ji a musu hukuncin zina wasu ji a jefo su daga zan su hado to khilafa ta shigo kenan in khilafa ta shigo akan kau da haddi ai wani wani wanda ba shi ba idan hudu da bishi ba ta masara saboda haka yake daure masu duwadi har abada daurin rai da rai to mutane su ne san irin wannan mummunan aiki Allah ya kiyaye mu وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها إجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط daga wannan kissa ta annabi ludu ya rasulullahi za mu kissanta maka kissar annabi shu'aibu dama za mu faɗa maka kullum na kusu alaikum min anba'ir rusuli ma nusabbitu bi fuada wa ja'aka fi hadhihi al-haqq kissar annabi shu'aibu za a shiga wato ainihin laifin mutanen annabi nuhu kafirci da girman kai da rena waɗanda Allah ya girmama kafircin mutanen annabi hudu kafirci da girman kai da ujubi nuna tinƙaho cewa ba wanda ya kai ka makka sai aka shigo kafircin mutanen annabi salihu na butulcewa ni'imomin Allah ga kafirci ga butulcewa ni'imomin Allah Allah ya ba ku raƙumi daga gare shi kamar yadda kuka nema ko da garinku gidan mutum dubu da ɗari biyar ne raƙumin nan zai iya ba ku nono gaba ɗaya kyauta ba sai kuke yi ba amma duka gaba ɗaya ku ku haɗa kai ku zo ku kashe wannan raƙumi ku zalunci an butulce wa niman Allah bayan kafirci sannan su mutanen annabi luɗu kuma abinda yake laifinsu sha'awa ce ta yawa har ta wuce inda ake nemanta har ta wuce mata ta komo kan dubura to wannan kuma laifinsu ƙetare iyakan Allah ta wajen sha'awa to yanzu kuma za mu shiga inda ake saƙon Allah da son kuɗi nan dai ana sabon Allah da sha'awa yanzu za mu shiga inda ake sabon Allah da son kuɗi son abin duniya bayan kafirci din wa ila madina akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa la tunqusul mikyala wal mizan inni alaykum bi khairin wa inna akhafu alaykum adhaba yawmin muhit mun aiki mun yi aika zuwa madiyana wanda muka aikan shine akhahum dan uwansu shu'aibu shi muka aika shi annabi shu'aibu an aike shi wurin mutane iri biyu ne an aike shi zuwa mutanen garinsu an aike shi zuwa mutanen laika idan ana faɗin laika ba za a ce akahun ba in ana faɗin madiyana sai a ce akahun a cikin suratu suratu shuara zaka ji kazzaba ashabu laikatal mursalin iz qala lahum shu'aib la tattaqun ni akhafu alaykum hadda yi zuwa karshe an aike zuwa madiyana da laika wato waɗansu garuruka ne a cikin rukukiya kamar kurmi hakan nan to shi aka aike shi wajensu fa qala ya qaumi ibudullah ko qala ya qaumi ibudullah da yaje shi ma yadda yan uwansa annaba suke faɗi shi ma haka din ya faɗa ya qaumi ya ku mutane na ku ibudullah ku bauta Allah shi kadai kada ku bauta kowa sai Allah kar ku bauta dodo ku bauta Allah shi kadai malakum min ilahin gairuhu ba ku da wani ubangiji ba ku da wani Allah in ba wannan Allah da ya yi ku ya yi sama ya yi ƙasa ya yi komi ya yi kowa ba shi kadai ne ubangijin ku to duka annaba da abin da suke faɗi kenan annabi nuhu haka ya faɗa annabi hudu haka ya faɗa annabi salihu haka ya faɗa annabi ludu haka ya faɗa annabi ibrahim haka yake annabi annabi ludu haka yake ga kuma annabi shu'aibu ma abin da ya faɗi kenan a bauta Allah shi kadai wannan shine asalin dukkan addini wanda bai taɓa canjawa ba tun da aka soma aika tun daga adam har zuwa ƙarshen duniya ƙarshen annaba annabi musallallahu alaihi wasallama a bauta wa Allah a kadaita shi ibadu akan caccanja amma aqida ba ta canjawa tun tashin tun tashin duniya tun daga adam har ƙarshen zamani aƙida guda ɗaya ce Allah shi kadai ake bautawa kuma ta hanyar wanda ya aiko wanda ya aiko nan in annabi adam ne to ta hanyar sa zaka saurari labarin Allah da abin da Allah ya ce a yi da abin da Allah ya ce a bari wanda ya aiko nan bayan ka kadaita shi in annabi nuhu ne haka in annabi hudu ne haka har ka iso annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to aqidar dai guda ɗaya ce amma abubuwan da Allah zai wajabta wa mutane na ku yi kaza ku bar kaza yana bambanta yaro daban ne iya zama dan saurayi daban ne iya zama saurayi daban ne iya zama dattijo daban ne iya zama tsoho daban ne kuma yanayin yadda za a yi tafiyar da harkokinsa daban-daban ne amma shi din ne dai saboda haka ke ji Allah yana faɗi a wuri biyu alqur'ani إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون سورة الأنبياء كنا yace wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun suratul mu'minin kenan to tun daga zamanin annabi nuhu annabi adam har aka ratso dukkan annabawan nan har zuwa annabi muhammadu duk al'umma guda ɗaya ce ta wajen aqida ta wajen aqida ni kadai ne ubangijin ku ubangijin kowa da kowa komi da komi amma shari'a li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhajan kowanne an musu shari'ar su daban hanyar ibadan da aka nuna musu daban wa ila madina kawun shu'aiba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره باكو da wani Allah abun bautawa sai Allah shi kadai wala tanqusul mikyala wal mizan ku daina zambatar mutane wajen au kar ku riƙa zaluntarsu kuna kuna rage musu abincinsu in sun kawo au wato idan mutane sun kawo kayansu na, na, na aunarwa na mudu to suna da mudu babba da shi suke sari wajen aunarwa ko suna da mudu ƙarami da shi suke aunarwa wailul lil mutaffifin الذين إذا ابتالوا الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون wato idan za su auna ne wajen mutane sai sa mudu mai kamfata in za su auna sai sa karamin mudu mai yafata to duk Allah ya haramta wannan ku daina zaluntar mutane wajen kayan abincinsu na mudu na aunawa da mudu wanda ake gane yawan abu wal mizan ha kuma abin da ake gane nauyinsa masu awu da sikeli su kuma yadda suke zaluncinsu sukan ɓata lambobi ne kamar yadda yanzu waɗansu suke yi a gidan mai a ɓata lamba ba za ta lambobin ba za su ba da mai fetur yadda yadda shi lamba take bayarwa ba saboda zalunci to duk wannan Allah ya hana ha kuma sikeli na gyaɗa ne na hatsi ne na auduga ne na mai a bashi dai ya zama yadda yake yadda ya nuna nan a bashi kar a dame shi mai saye wani sa'i sai su tokare da gwiwa shi mutumin yana ganin lamba bai sani ba shi mai sayarwa ya tokare da gwiwa ya rage nauyin kayan wannan mutumin to duk da Allah ya hana wannan waratan kusur mikiyala wal mizan kada ku rage au mu au na mudu wal mizana da au na sikeli inni alaikum bi khairin annabi shu'aibu yace ni ina ganin Allah ya yi muku alheri Allah ya ba ku lafiya ya ba ku dukiya ba sai kun zalunci mutane za ku samu abinci ba wa inni akabu alaikum azab yawmin muhim kuma ina ji muku tsoro wannan irin abu da kuke yi na cutar jama'a cutar bayin Allah to ina ji muku tsoro azaba za ta zo muku ranan da ba wurin gudu azaba ta kewaye mutum ba ta inda zai gudu ranar kiyama kenan yau mai muhidin ranar da ta kewaye kowa da kowa ba wurin gudu
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعلموا وعثوا في الأرض مفسدين
ويقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ muna karanta shi a wakafi ne wa ya kawai ya ku mutane na auful mikiyara ku cika mizan ku cika awu na mudu war mizana da awu wanda yake na sikeli da farko yace kar ku rage awu na mudu kar ku rage awu na sikeli na ayu kenan yanzu ko zai kawo shi da amuru auful mikiyala ku cika mudu na awu banda zamba wal mizana ku bar sikeli ya auna daidai kada ku rage wala tabkhasu nas ashiya'ahum kada ku rage wa mutane kayan su ku zalunce su wala ta'saw bil ardi mufsidin kada ku zamo masu banna a bayan kasa kuna yin banna a bayan kasa arfa tafsir
بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ in kuna zambatar mutane ne don wani abu ya saura ku ƙara akan dukiyarku shi yasa kuke zambatar mutane ai abin da zai saura na wajen Allah ya fi muku abin da zai saura na mutane wanda za ku zalunce shi za ku zalunce su baki wal baqiyatu salihatu khairun da rabbika sawaban abinda Allah zai ajiye muku wanda zai saura muku bayan kun mutu ya fi muku abin da za ku rage ya saura na cikin kayan mutane baqiyatullah khairul lakum in kuntum mu'minina in dai kun yi imani duk waɗannan laifuka da gafararsu da zamowansu laifi sai mutum ya zama musulmi tukuna sai mutum ya zama musulmi ne ake ce masa kaza ba kyau kaza ba kyau kai kaza kada kai kaza kai kaza kada kai kaza kuma daga ba ka rike tuba ka rike istighfari sai mutum ya zama musulmi tukuna to in kun zama musulmi kun zama muminai ku yarda da abin da Allah zai ba ku nasa ya fi abin da za ku zalunta na mutane in kuntum muminin wa ma'ana alaikum bi hafiz ni dai iyakan nawa isar da aikan Allah ba zan bi ku kowace kasuwa in ga kowa yadda zai yi ba amma Allah na tare da ku yana kallon ku قالوا يا شعيب وصلواتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد sai suka kalle shi suka ce ya shu'aibu ba tare da wani girmamawa ba ya shu'aibu wa'annan irin maganganu da kake faɗa kan sallar taka da kake yawan yi ita ce ta gaya maka ka gaya mana irin wa'annan maganganu ka san ko mumini yawan sallah gare shi balle wali balle annabi sallar taka da kake yawan yi ita ce take umurtarka ka faɗa mana irin waɗannan maganganu a salawatuka ta muruka sallolin da kake yi su ne suke umurtarka ka gaya mana an na turka mu bar ma ya abudu aba'una mu bar bautan abin da iyayenmu suke bautawa wa annam alafi amwalina ma na sha kuma wai dukiya ta mu ce ta kanmu wai sai ka nuna mana yadda za mu yi ba za ka bar mu yadda muka ga dama ba sallar ta kace take gaya maka kai mana haka innaka la antal halimur rashid amma sannu sannunka wato kai ka fi kowa hankali kenan sannu ka fi kowa ganewa sannu wato sune masa ba'a innaka kai dinnan la'anta wallahi kai ne alhalimu mutumin kirki mai ilimi mai haƙuri masani arrashidu wanda ya zanin kowane abu daidai wai suna yi masa ba
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من رزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
ويا قومي قال قال يا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهيكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب آه النبي شعيب زي أمسى يا قومي يا قوم متانينا da kuke cewa salloli na ne suke mini umurnin in gaya muku irin waɗannan maganganu ku bar bautan dodanni ku a cikin dukiyarku ga yadda ya kamata ku yi ga yadda bai kamata ku yi ba ba salloli na ne suke gaya mini wannan ba ina da hujja daga Allah shine ya aiko ni in gaya muku wannan in kuntu ala bayyinatin min rabbi na tabbata da hujja daga Allah ubangiji na shi ya aiko ni nake gaya muku waɗannan abubuwa na aƙida da ibada da mu'amala domin maganar au da mizani ba ibada ba ce ba aƙida ba ce mu'amala ce tsakanin mutum da mutum harkokin addinin dama guda ashirin da biyar ne akwai wanda yake cikin zuciya Allah kaɗai ya sani amma ana son mutum ya kafa shaida shine la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya zauna maka a zuciya ka tabbata baka da wani ubangiji sai Allah kuma ka tabbata annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne shi Allah ya aiko wajenka wannan shine aqida shine zuciya kuma duk abin da annabi Muhammadu ya faɗi ka yarda yana zuciyarka ka yarda baka mutum komai wanda kake da iko yi kana yi wanda baka da iko kana tuba wannan shine aqida guda biyar ne shine in ka ce ka yarda da Allah sai Allah ce to bismillah ka yarda da Allah atuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi wa hul murri wannan biyar kenan idan ka yarda da Allah to dole sai ka yarda da ka imani da mala'ikunsa da manzaninsa da littattafan da ya saukar da ranar lahira da kaddara ko ta yi daɗi ko ba ta yi daɗi ba biyar kenan wannan suna zuciyar kowane musulmi aƙida kenan abin da kake ji mutane suna cewa wannan yana ɗariƙa wannan bayi wai aƙida ta saba jahilci ne a duk musulmin duniya aƙida su ɗaya wai wannan yana ɗariƙa wannan bayi shi kenan aƙida ta saba jahilci ne bai san ma addini ba kenan ai duk musulmin duk duniya gaba ɗaya aƙida su ɗaya shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda yake allansa uku kai kace naka ɗaya ne irin nawa to aƙida ta saba wanda yake allolinsa suna da yawa ba ɗaya bane irin nawa to aƙida ta saba wanda yace a'a Allah ma gabaki ɗaya shi a ganewansa babu shi kaza ne yake yin kaza kaza ne to aƙida ta saba amma duk musulmin duniya aƙidar su ɗaya ce shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai dai ka ce ra'ayi ya saba ko fahimta ta saba amma aqida ba ta saba tsakanin musulmi da musulmi ɗaya biyar kenan sannan sai ibada ibadun masu guda biyar ne kamar yadda aqida take guda biyar ibadun su ne sallah zakka azumi haji hudun nan in sun samu sai Allah ce to ahsin kama ahsana Allah ilayka yadda Allah ya kyauta maka ya baka aqida mai kyau ya baka ibadu guda hudun nan kai ma kai wa'azi wa ‘yan uwanka su dawo irinka shi na kiransa jihadi biyar kenan jihadin nan ana yi da baki ana yi da kuɗi ana yi da hali in ya gagar arasa yadda za a yi ne ake ɗaukan makami in wanda ake wa wa'azi ya ce ba nawa ba kai ma sai na hana ka naka to nan ka sai makami kenan biyar akida biyar ibada biyar in an wuce nan to sai mu'amala tsakanin mutum da mutum wanda muka shigo yanzu din nan mu'amala tsakanin mutum da mutum akwai amanoni akwai abinda kuɗi ke kawowa saye da sayarwa haya duk da abinda kuɗi yake ba ni kuɗi in baka kaza ko ba ni kaza in baka kuɗi ko yi mini kaza in baka kuɗi mu'amala ce maliyya daga nan sai aure da abinda aure ke jawowa daga nan sai husuma daga nan sai shari'a a je kotu to waɗannan guda biyar su ne mu'amala tsakanin mutum da farko dai kowane aiki a ɗauki mutumin da ya cancanta a sa shi amana kenan sannan tsakaninka da kowa in amana ta yi ka cika amana sannan magana kuɗi ta shigo tsakanin mutum da mutum wato ƙulli na ciniki da ƙulli na aure sannan in an yi jayayya cikin wannan a nemi dattawa a yi sulhu in abun ya gagara a tafi ma'auni kotu biyar kenan ana kiransu mu'amala ga biyar ga biyar ga biyar sha biyar saura guda goma guda biyar su ne kafara gyaran ɗan adam shi kansa da kansa ya yi laifi amma hukuncin da za a yi masa ba kotu za a kai shi ba za a gaya masa yadda zai yi ne je ya yi kai azumi uku rantsuwa kenan kai azumi sittin bata azumi kai azumi sittin zihari ko wani abu mai kaba da wannan to wannan kafara ake kiran su ma nau'in su wajen biyar ne to in an wuce nan biyar din sai na gyaran dan adam shi kadai kenan shi kadai ba kuma a kotu ba tsakaninsa da malamai to daga nan sai isasi ko haddi isasi da haddi abu ɗaya ne wani abu ne wanda zai fidda jini wanda a musulunci ba yadda kowa ya yi singul ba sai dai gwamnati duk abin da aka ce masa haddi ko kisasi ma'anan haddi abin da Allah ce a yi kamar Allah ya ce duk wanda ya rida a kashe shi kaga bai kashe dan kowa ba amma Allah ne ya ce a kashe shi to wannan ana kiransa haddi haka kuma wanda za a jefe in ya ridda haka kuma yanke hannun barawo to duk wannan ana kiransa haddi amma wani ya kashe wani shaidu sun tabbatar to wannan ana kiransa kisasi wani ya karya hannun wani ya cire idon wani shaidu sun tabbatar ana kiransa kisasi to wannan akwai abu ɗaya ne amma akwai bambanci in ya zama na Allah ɗin ne idan an neme ka shardu sun tabbata za a zartar da hukunci sai ka fasa ɗaki ka gudu ba a same ka ba sai bayan shekara biyar in ka dawo ba magana ta ƙare in na Allah ne domin in ka dawo za a sake tada maganar ne in an tada magana ko wancan shaidu watakila sun mutu wannan sun kaura shikenan ka tsira kenan in in haddin na Allah ne amma in kisasi ne ko shekara ashirin kai a can ka dawo ai ya dawo wannan dai ya mutu amma ai ga ɗansa to magana ta tashi sai an rama to wayannan su ne ake kiransu islam gaba ɗaya aƙida guda biyar ibada guda biyar mu'amala guda biyar kafara guda biyar haddi wato ko kisasi su ma guda biyar to yanzu mun shiga cikin maganan tun daga maganan liwaɗi an shiga maganan haddi yanzu an shiga maganar mu'amala tsakanin mutum da mutum kar a cuci kowanne ne a yi masa daidai kar a zalunci wani wadatan usul mikyala wal mizan inni alaikum bi khairin wa inni akhafu alaikum azab har zuwa asalawatuka tamuruka an natruka ma yabudu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi shin ina tambaye ku wannan abin da nake faɗa in na ce muku Allah ne ya aiko ni da hujja in faɗa muku fa ba wasu salloli na ba maganan kuɗi da kuke yi ku kaɗai ne masu dukiya ni ma na da dukiya ba ku kaɗai ne masu dukiya balle ku ce ni matarci ne na matsa muku ni ma ina dukiyar Allah ya bani na gode masa kuma halal ce in kuntu ala bayyati min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasanan malamai sun ce inda aka ce wata waso bil haqqi wata waso bis sabri akwai wani wa'azi wanda malamai ne suke yi akwai wani wa'azi kuma kowa danginsa ne zai mata wato wa'azin da mai kuɗi zai wa mai kuɗi dan uwansa ya ji in malami yayi ba zai ji masa ba wa'azin da saurayi zai wa dan uwansa wa'azi ya ji in malami ya tara samari masa wa'azi ba za su ji wannan ba wa'azin da mace za ta yi wa ‘yar uwarta wa'azi ta ji in malami ne ya mata wa'azi ba za ta yi wannan kamar yadda ‘yar uwarta ba haka basarake ya fi jin maganar basarake dan uwansa kowa da ya fi jin na dan uwansa a cikin saboda haka ne yake ai ba za ku nuna min dukiya ba ni ma ina dukiyar wai an ce wata rana malam ya je wa'azi wajen filani masu shanu yana musu wa'azi a kula da sallah a kula da sallah a kula da sallah yayi wa'azi yayi wa'azi washe gari sai suka bashi sadakan dan bijimi suka bashi dan bijimi yana tafiya yana tafiya zai komo gida can rana ta yi sai igiyar ta bushe sai bujimi ya kwace yana gudu malam yana gudu yana gudu malam yana gudu ba isa riga ba sai can bayan magariba yace modibbo kayi sallan azhar yace ina modibbo kayi sallan la'asar yace ina modibbo kayi magariba yace ina yace to modibbo kai ma naka guda daya rana daya hana ka sallah balle mu to da wani mai shanu ne ya yi musu wazi sai su karba da wani mai shanu ne ya musu wa'azin sallar ba inda za su fita za su karba saboda haka wata waso bil haqqi wata waso bil sabri kowa zai wa danginsa wa'azi mutumin da bai iya alwala ba kai ka iya alwala kai masa wa'azi amma kar mutu ya wuce gejinsa wa'azi kowane iri kam sai dai walta kun minku ummatun yadquna ila alkhairi wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sai malamai wa'azi ami sai malamai wa razaqani min rizqan hasanan Allah ya mini arziki arziki mai kyau wanda ba zalunci a ciki ni ma mai arziki ne kar ku nuna mini arziki wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaykum an abinda nake nuna muku ku yi kaza ku bar kaza din nan ni ma na umurci kaina na hana kaina sai da na hana kaina yi mummunan aiki kamun na hana muku mummunan aiki sai da na sa kaina kyakkyawan aiki kamun na sa kaina kyakkyawan aiki wannan yana kama da ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون آه واقيموا آه ولا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون هزوا آه أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تاكلون يا كماتا wanda ake kiransu malamai su yi ƙoƙari duk abin da suke gaya wa mutane mai kyau su yi kokari su yi shi duk abin da suke gaya wa mutane ba kyau su yi kokari su bashi annabi sallallahu alaihi wasallam daren da yaji isra'i da miraji domin a daren ya yi yawo da yawa ya je gurin Allah ya an sallame shi ya dawo an yawo da shi ya yi kallon cikin aljanna ya yawata cikin aljanna an yawo da cikin wuta a rangadi ya yawo ya ga komai da komai a cikin aljanna ne yake cewa umaru na je na ga gidanka amma ban shiga ba ya ce me yana baka shiga ba ya rasulullah ce na san kai kana da kishi ya ce ai ko zan yi kishi ai ba zan maka kishi ba ya rasulullah ya ce na shiga gidan jafaru na ga Allah ya masa wata mace mai kyakkyawan leɓen baki saboda Allah ya san yana son irin ta ne to da ya je wuta kuma ya ce sai na ga waɗansu mutane an sa ana sa almakashi ana ana yanke fatun bakinsu da an yanke ya zube sai kuma sake fitowa a sake yankewa sake fitowa a sake yankewa na tambaye jibril ce waɗannan fa me suka yi aka ce malamai ne wanda suke wa mutane wa'azi su ba sa wazantuwa abin da suke faɗa mutane su yi ba sa yi abin da suke faɗa mutane su bari ba sa bari to su ne wannan abu yake samun su lallai yan uwa irin wanda ake kira mu malamai din na mu mai da hankali mu ta kokari kar irin wannan abu ya samu ya qaumi arajumu in kuntum la bayyinatin min rabbi wa razaqani min rizqan hasanan wa ma uridu an khalifakum ila ma anyakum an in uridu abinda nake so ba abinda nake so da ku illa lisla sai in gyara ku tsakaninku da Allah in gyara ba ku bauta komai sai Allah na gyara tsakaninku da Allah kenan kuma in gyara tsakaninku da bayin Allah ba ku zalunta kowa na gyara halinku in gyara tsakaninku da Allah in gyara tsakaninku da bayin Allah abinda nake nema kenan in yurid illa islaha masalat matukan iko na nake yin wannan dama addinin gaba daya tun daga farkon sa har karshen sa abinda ake nema abu biyu ne kamar yadda farkon sallah ke cewa Allahu akbar na jefar da komai na koma wajen Allah shi kadai shine ma'anar Allahu akbar na jefar da komi na koma wajen Allah shi kadai farkon sallah kenan to sai ka gama sallah sai Allah tambaye ka ce na ji daɗin ibadarka na gode amma fa in ka tafi ka cuci bayi na zan biya bashi da ibadarka ya za ka zauna da bayin nawa sai ka ce annabi dai assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi kaifa wa alaina zan zauna da kaina lafiya tunda Allah ce wa la taqtulu anfusakum ba zan kashe kaina ba la tuharrimu tayyibati ma analla lakum ba za haramta kaina abu mai dadi ba wanda Allah ya halatta to sauran bayi na salihai fa sai ka ce wala ibadillahi salihina naji to sauran bayi ba wanda ba salihai ba fa sai ka ce ta dama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta hagun ka ce assalamu alaikum kowa da mutumin kirkin da wanda ba nake duk zan zana da su lafiya Allah ce to yanzu ka zan ajiye maka radan ka lafiya lau tsakaninka da Allah Allahu akbar tsakaninka da bayin Allah assalamu alaikum amma kai wa Allah ibada ka zagi wannan kai wa wannan ƙarya kai wa wannan kazab ka ci kudin wannan ka daki wannan kowa yana jiran ka lahira za a biya shi a kwashe dukkan ladan ka a biya bashi da shi a tara maka alhaki a jefa ka a wuta in baka zauna lafiya da bayin Allah ba saboda haka annabi shaibu yake cewa ni nubi na in gyara tsakaninku da Allah kada ku bauta kowa sai shi in gyara tsakaninku da bayin Allah ku yi kyakkyawar mu'amala babu zalunci la darar wala zirara ba zai yadda cuce ku ba ba zai yadda ku cuci wani ba masalatu gurgudun matukan iko na ba ba tawfiqi illa billah amma duka wannan abin da nake yi na kiran ku zuwa ga Allah in gyara ku wajen Allah da gyara tsakaninku da bayin Allah duk bana inda nake neman muwafaka da taimako wurin Allah ne Allah ne nake neman ya mini muwafaka ya bani ya bani taimakonsa in samu biyan wannan bukata ta gyaran ku tsakanin ku da Allah da gyaran ku tsakanin ku da junan ku وما توفيق إلا وما توفيق إلا بالله عليه توكلت ga Allah na dogara wa ilaihi wa ilaihi unib kuma zuwa gare shi ne zan koma maganar tawakkali din nan duk gabaki daya annaba kowanne sai ya ambaci wannan duk annaba sun ambaci wannan maganar na dogara da Allah din nan
ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد
ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ويا قومي wato waɗannan irin maganganu da annabi shu'aibu yake faɗi tun daga ila madina akhamu shu'aiban qala ya qawmi billaha har zuwa ƙarshe annabi yake masa kirari yace wannan wannan annabi ya iya hudu ba khadibu lambiyai annabi yake kiransa khadibu lambiyai mutum ne mai iya hudu ba kaji abu yadda yake jero magana ya qawmi ya ku mutane ya kaza kaza kaza kaza ya ku mutane ya kaza kaza kaza la yajimannakum shiqaqiya saba mini da kuke yi kar ya ɗauke ku ya ɗora ku lajiman na kun shiƙaƙiya saba mini kada ya ɗora ku akan laifi ku zan masu laifi an yi siba kun musulma a saba ƙauma nuhin har laifinku ya zama ya jawo muku musiba irin wadda ta sa mutanen annabi nuhu au ƙauma hudin ko wadda ta sa mutanen annabi hudu au ƙauma salihin ko ko mutanen ko ku kafiran annabi salihu ina ji muku tsoro taɓa mini da kuke yi ɗin nan kar ya ja muku laifi babban laifi wanda zai ja abin da ya sa mutanen annabi nuhu da annabi hudu da annabi salihu ya same ku wa ma qaumu ludin minkum bi ba'id kuma mutanen annabi hudu kam ba sai an nanata muku ba ga garin su nan kusa da garin ku domin an tashi madina in an tashi makka in an bi ta hanyar ta hanyar madina ne zatar da hijir wato zatar da garurukan annabi lutu kamun aje sham saboda haka annabi ke cewa su kam garin su ai ba nesa yake da ku ba kuma zamanin da aka halakar da su baya nesa kamar su zamanin annabi annabi nuhu da annabi hudu zamani ne manisanci tsakaninku da su ga kuma annabi ludu kam garinku da su ba nisa tsakanin zamaninku da zamaninsu ba nisa wa ma kan ludin minkum bi ba'id haka muta annabi shu'aibu yake gaya wa mutanen madiyana da mutanen laika to Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da madan mu da madan mu da Allah ta kashi wani mu da alheri Allah ya mu Allah ya mana kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya wanda suke neman addu'a wurin mu Allah ya biya bukatun su Allah ya mu dukkan sharruka Allah ya kiyaye kasar mu Allah ya mu dukkan sharruka Allah ba mu alherin duniya da lahira ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ya ga musulmin maza da mata rayayyu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam dauka musulunci ya karya kafiri البركة النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمره والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم